إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram yau muna talata sha takwas ga wata na zulhijja hijira shekara dubu da da da hudu talatin bakwai wanda ya dace da ishirin ga wata na tara shekara dubu biyu da goma sha shida. yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da bakwai a cikin littayi alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitabil aziz yan wa kullum aka ce magana ta fiƙihu ana nihin fa'inta kenan abinda aka fa'inta aka tsamo a cikin sunna ta sallam haka da abin da ke cikin littafi mai girma ko buwaye shine alkurani domin kama wanda ya saba dejin wannan littafi za ga maganganu ne kurin ko a ce Allah ce kaza ko manzan Allah ce kaza aya kaza hadisi kaza ba littafin wanda yake da hira ko ra'ayi da yawa na mutane kwarai an takaita shi in ba inda bukata ta kama ba dai kurin akan hihita ko yawan kawo imma aya imma hadisi kuma bayani ya gabata dukkan abin da za a ambata a wannan littafin ko da ba a ce ba sai ba dama abin da yake tabbatacce ne imma hadisi sahi imma hasan a yau za mu tashi sabon kitab kitabu zaka mun ce aka ce kitab a ƙalƙashin shi ake samun kuma abuwab dai mana wannan abin da yake da faɗi dukkan zai kawo maka abin da yake da alaƙa da zakka shi magana kenan aka ce zakka an san wani haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora ma bayi a cikin dukiyoyi imma na kudi imma na abinci imma na dabbobi da harko sai ce manzilatuwa fiddin matsayin ita mai matsayin zakka a cikin addinin musulunci zai fara gina mana matsayin wannan masala da za a ambata ta zakka me gurbin ko wurin zakka a cikin addinin musulunci sai ce azzakatu rukunun min arkanin islam wa faridatun min fara'idi zakka wani, wani rukuni ne wani gimshiki ne daga cikin gimshiki na musulunci mana abinda musulunci baya tsayawa sai da shi yadda kasan gini in ba bai tsayawa sai da tushe kenan wani rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kuma wa faridatun min fara'idihi wata farilla ce da aka yanka aka tabbatar daga cikin farilloli na musulunci me hujja kan wannan bayani yace an ibn umar qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buniya al-islamu ala khams shahadatu an la ilaha illa allah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان وانا رواية bukhari muslim sauran ta tabbata a wannan wurare abdullahi bin umar ke ba da labari yana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala khams an gina musulunci akan shika-shikai guda biyar kamar gini ne wanda baya tsayawa sai da gimshiki biyar ɗaya in babu shi zai rauni ya ce sai ce yin bayani tafsilikin bayanin dalla-dalla na wannan gimshikai na musulunci guda biyar ya hara da shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan abu ne guda ba sa rabuwa cewa shaidawar babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad shine manzo na Allah jikadan Allah zuwa ga bayi bayan ka yarda ka tabbatar baka bauta ma kowa sai Allah kuma Muhammad shine dan sakon Allah zuwa gare ka dole kenan ka yarda da haka wannan shine jigo guda daga cikin jigo na musulunci shi da kenan kalma ce guda biyu amma ba sa rabuwa tare suke ya ce bayan shaidawar babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammad manzo na Allah ya ce wa ikamin sala sai kuma tsaye da sallah tsaye da sallah iya daga cikin rukunai daga cikin rukunai na musulunci bayan wannan kalma ta shahada guda biyu wa ita'iz zaka haka ba da zakka shi ma iya daga cikin rukunai na uku kenan wa hajjil bait da ziyartar ka'aba ka'aba ko makka zuwa ɗakin Allah don aiki na sabke farilla ta haji wa siyamu ramadan da azumin wata na ramadan yanzu mun ji rukunai guda biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah muhammadu manzo na Allah tsaye da sallah ba da zakka azumin watan ramadan da aikin haji da azumin watan ramadan da wasu kan kawo jerin ikan saba jerin yanzu wannan bayani da ya kawo sai ce wa ƙarƙuri na bisalati fi sinatani wa samanin aya ita zakka da muke magana a kanta an haɗa zakka da sallah a cikin alƙur'ani a wuri daban-daban cikin aya tamanin da biyu don maimuncinta duk tare suke da sallah wuri tamanin da biyu aka hada zakka da sallah shi zaman ka abubakar siddiq cikin lokacin da ya nemi da ya niyyar ya kalakun sukan zakka ya ce wallahi zan yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ce wallahi zan yaƙi shi ya ce inda za su hana ni ɗan ƙaramin dabba ɗan akuya ɗan ƙarfin haihuwa sabo ɗan akuya ɗaya a kan dabba ɗaya ce wallah zan yaƙe su cikin hujjar da ya kanta kenan tare suke kuma cikin rukunan su guda uku wanda ake kame yakan mutum tana ciki ya ce yanzu bayan ya gaya maka matsayin zakka a cikin musulunci cewa rukuni ne daga cikin rukunai gimshike na musulunci kuma ya gabatar ma da hujja shikenan kuma ya kawo maka magana ayoyi ba ya ambata ba aya 82 a cikin alkurani ta gama sallah da zakka shikenan yanzu sai at-targhib fi ada'iha eh kodaitarwa akan mutum ya bada azabarar da kai a gaya ma roma abin ba hasara bace ba kai don wani kan ɗauki zakka wata karama ce kama ma tara ne ka bada kai ne dole ka bada kurin ka sha maka ka za'a shi zai gaya maka a kwadaitar da kai na ka bada cikin daɗin rai cikin neman lada da aka yi tanadi a cikinta sai fara da cewa ƙala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha zuwa ƙarshe wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum zuwa ƙarshen bayani ya takaita fadar Allah subhanahu wata'ala Allah na ba manzon shi umarni na khudh min amwalihim sadaqatan ka amshi wani abu min amwalihim ka amshi wani abu daga cikin dukiyarsu a matsayin sadaka tutahhiruhum biha so ya kan shi kenan cewa ku amshi wani abu ka amshi wani abu daga cikin dukiyarsu a matsayin sadaka tutahirhum wa tuzakkihim biha zaka wanke su ka tsarkake su daga ita dukiyar a tsarkake ta ku tsarkake zukatanku daga rowa kinan wannan sadaka ga amfaninta akwai tsarkakewa ta zuciya da ita dukiyar kanta kuma yace wasalli alaihim kuma ka musu addu'a ka musu addu'a cewa ta annabi hamma kalmar salati Allah musalli ala ali abi aufa Allah ka yi salati ga iyalan abi aufa wata jar sun layi gaba miji na salati annabi ya salli ala zawjiki wa alayki a takaice annabi ya yi kalma wannan duk da ma'anar salati addu'a kenan kai addu'a gare su yace inna salataka sakarun lahum yin addu'ar ka gare su abu suna samun nutsuwa nutsuwa ce gare su wani shine dan fa'inta da suka kawo wanda suka hana zakka suka ce ai Allah manzon Allah ya ma umarnin na yi amshi zakar mu ba kai ba abubakar sai suka ce ba sa ba tun manzo Allah ya rasu zakka ta kare ba sa kare ba kowa wannan mummunan fa'inta ta sa suka yi wannan abin da karshe dai sun ta wurin kai wasu an yaƙe su ba bayan wannan aya kenan nan ya yi magana tarjama ta kwaɗaitarwa kenan ba da zakka tsarkaka ce gare ka ga dukiyarka bayan wannan aya ya ce cikin targib ya ce wa ƙala ta'ala وما أتيت من ربا ليربو في أموال الناس فلا ربو عند الله وما أتيت من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون Allah ce duk irin abin da kuka bada daga cikin dukiyoyi na riba don ku samu ƙari dukiya mutane ta hanyar neman ƙarin dukiya ta hanyar banza ta riba to a wajen Allah wannan dukiya ba ta mana ba ta ƙaruwa ba ta albarka a wajen Allah ta riba ba ta albarka amma ce wa ma'ataitu min zakatin da abin ka bada na zakka turidu na wajen Allah kaji ka bada zakka ka yi don neman yardar Allah fuskar Allah akan haka ce waɗanda suka bada don Allah fa'ula'ika humul mutafun wannan su ne ake lullim kama lada saman lada kaji magana ta fadala ta abin take ne bayan waɗannan ayoyi ya ce wa ana bi hurara ta ƙala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل وأن الرواية ما bukhari ya kawo muslim ya kawo irin tirmidhi sun mamun nasa'i abu hurairah ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tasaddaqa bi adal tamaratin min kasabin tayyib duk wanda ya sadaka da gwalgwadon ko daidai dabinuwa daidai dabinu guda amma sai ki gama kawai kakkaman an ta kurin sadaka kurin kowace hijja min kasabin tayyib abinda ake magana za a wada roman shi nema na halak min kasabin tayyib abinda ka nema ta hanya ta gaskiya ta halak wannan shine ake magana za a gama roman shi sai me yasa kamar sai maka bayani dalilin kawo magana nema na halak yace wala yaqbalu Allah illa tayyib Allah baya karɓar aiki sai na halak sai kyakkyawa wata rawa iya cewa man jama'a malan haraman sun mata saddaka bihi ya ce kana isruhu alai eh mana mana ruwa ce duk wanda ya tara dukiya ta haram ya sadaka da shi wannan sadaka da yayi Allah bai karba kuma zini'in wannan haram da yayi saka ta Allah kama shi da zinihin wannan sadaka ma da yi zinihi maza ba shi na wannan haramkin da ya sa a cikin da neman lada ko ya zinihi zai samu haka Allah bai karɓar abin da yake na haram ya ce kenan Allah bai karɓa sai halak kenan mutum ya nemi halak kuma ga sakamakonta daidai dabinuwa ɗan dabino na halak kenan ba Allah ya kaɗan na halak za ka ji mahimmancin halak ko da kaɗan ce kakkare na kaɗan Allah baka yi ƙoƙarin ba da halak kakkare na shi zai kama ka wannan masala ta magana daidai dabinuwa ka ba da in dai nema ne na halak fa inna Allah ya taqabbaluha bi yamini lalle Allah zai karbi wannan dabinuwa ta ka daya ta nema na halak Allah zai karbe ta da damashi kuma yace summa yurabbiha Allah zai rinka zai girmama dan dabinan ka daya na halak naka da ka samu ka bada dan Allah Allah zai girmama wannan dabinan guda sai yake cewa ce sun mai rabbiya lissabi Allah zai girmamawa mai wannan dabino ɗaya za a girmama mai wannan dabinuwa guda kama yi rabbi a hadukun faluwa kama yadda ɗayanku zai samu ɗan dukushi sabon doki sabon haihuwa kana tattalin shi ɗan ƙarami ɗan laɓuɓu a hankali har zama doki zamananne mai gudu kili haka Allah zai tattala maka ɗan dabinan ka ɗaya a maida shi ƙato wata ruwa kamar girman dutsen jihud na ya ce yadda za a girma shi ya ce hatta ta kuna misalar jabal har wannan dabino guda ko dabinuwa guda ta zamanto kamar girman dutse nuna siffanta abin da girman dutsen uhud nan kaga nan maganar kenan ta ya kwadaitar da kai da kasan kuka jikun zakka ya bada ne tunda dole ne kun bada kai dole ka bada eh lalle dole ka bada amma kuma kana da sakamako a wajen Allah subhanahu wataala magana kenan ba kurin ka bada shi kenan ka bada kamar ban zai ta ya kamar doka in ta kara su doka dole ka bada kaza kurin shikenan anan ka bada kuma kana da lada a wajen Allah ka zan dan adam ko da kadara misali an dora ma tara ka bada an taba yaban ka kan ka biya tara an taɓa yaban wani don ya biya diya ta hukuma kudin ka biya dole ka biya kuma ana hararanka hararanka ba da shi na allah ya dole maka bara doli amma kuma zai baka sakamako zai baka lada kuma zai lullimka maka lada matuƙa halaka bada aka baka misalin dabino ɗaya an mai da dabino ɗaya kamar dutsen hudu ina ga dabinai ina ga maniyaka ina ga jikuna kin Allah kada ya san yanda Allah zai lulum kama bawa da ya hudda wani abu a cikin duke shi ya bada sadaka dan Allah yanzu nan ya takaita dama littafi ya dama dama takaitacce dama littafi mai alwajiz abu dan guntu mu biyan bukata dan gajere nan yanzu bakin nan ya wadatar da mu ga mai imani wa'annan abin da aka ambata kurin wa'annan ayoyi da wannan hadisi sun kai sun tsasa mai imani a zaburar da shi a same kwaɗan yin sadaka daga cikin dukiya ta halak yanzu kuma sai a tahaziru min mani'iya a tahaziru min mani'iya yanzu kuma a tsoratar da kai an gama ka roman badawa a lokaci guda kuma yanzu bayan shi sai a gaya maka a tsoratar da kai da haɗarin kuma hana ta ita zakar قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير يكو فدر الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم كدا نان الله نكشي kada waɗanda suke rowa hana abinda Allah ya ba su na cikin fadalai shi fadalan Allah ce da mai baku kuma Allah ce ka ba da ka ƙi to waɗanda suke hana abinda Allah ya ba su daga cikin fadalai shi to kasi tsammanin wai wani wayo ne alkhairi ne sun tara dukiya su sun bada ba tsanan san dukiya sun aji alkhairi cibbal kenan ba magana bace ba ta alkhairi yace a sharru lahum wuyin haka ma sharri ne gare su wanda zai hana dukiyar ya hana haƙƙin Allah cikin dukiya da Allah ya bashi yace sayutawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai sa za a nade Allah zai halicci wannan dukiya da suka hana a wata halitta ta macijiyar ruwa gaba za ta laulaye wuyan wuyansu za ta laulaye su kuma ta rinka saransu wannan aya abin ta hudu kenan za a nade su sai yi tawakul ma baka dubi za a masa rawani a laulaye wuyansu da abin da suka yi rowan a duniya kai da duki Allah zai halice ta a zama cija za mu gani gaban insha Allah ya ce kuma a sanar da kai kasancewa walillahi mirasu samawati wal ard Allah shi zai gade duk abin da ke sama da ƙasa kowa zai mutu bar Allah kowa Allah sai ya kashe kowa har mala'iku kuma ce liman mulkul yawm sai ya kashe kowa hammala ya ka mutu a kashe shi ta kina haka kenan amma dai baka bada ba kun kare kun koma ga Allah ku bar mu Allah duniya shi kuma daman koma ba ku ne eh sai yanzu bayan wannan aya ta tsoratarwa game da hana zakka da Allah ya baka da ya kawo ruwaya cewa an abi horaita radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qal man atahu allahu malan falam yu'addi zakata مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلزمتي يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتى الله بما أتى الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطلق ما بخلوا به يوم القيامة ذاك شمون آية ولله ملك السماوات والأرض والله بما تعملون خبير كنا wannan aya da shaida na karanta akwai saura shi ne kimin tambayi na bayan Allah ya ce walillahi mai rasu matul ard Allah shi ke da gadon samai da kasai ya ce wallahu bi ma na khabir Allah iya da cikakken masaniya game da dukkan abin da kuke aikatawa shi muka wani ruwaya ta Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah wannan ruwaya Imam Bukhari ya rawaito ta ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce man a tahullahu malam dun wanda Allah ya ba dukiya falam yi addi zakata bai ba da ba zakar wannan dukiya da Allah ya ba shi musila lahu yawmal qiyama za a halicci kambacin wannan dukiya da ya hana Allah zai halicci wata gobe kiyama Allah zai halicci wata shuja'an Allah zai halicci maciji maciji a matsayin dukiya ce Allah zai masalta da matsayin maciji kuma shuja'an akara maciji wanda yake mai kora akara nau'in maciji ne wanda saboda bala'in dahi kan ma bai gashi mala'in da shi kan ba ba gashi kamar ce mai kora kan a asirke ba ba gashi a saman kan Allah zai halitta wani maciji wanda yake mai kora lahu zabi batan iya da wani dugu baki tashi a saman idan haka saman kan wannan siffa ta wani sassan macizai siffa ce ta wani maciji mai hadari wannan maciji mai kora mai dugu guda biyu a saman kanshi ko saman idanun yutawwiquhu yawm al-qiyama zai laulaye shi laulaye wuyan kuma thumma ya'khudh bihi al-zamatai zai rinka kama nan nan lebe gihe leban ka nan ilzama nan nan nan zai ciza iya cizaka ko iya saraka kuma iya maka magana ana kanzu ana maluk ni ne taskar da ka ɓoye ka ɓoye ka sa a kwan ko ka sa a kofar for ka sa kari ka hana ni ne ni ne taskarka ni ne dukiya ka iya maka magana iya sararka ba annabi ya kawo wannan bayani sai kanta wannan aya da muka karanta kadda wa'inda suke rowa daga cikin abin da Allah ya ba na fadalar shi kasu yi tsammanin alkhairi ne a a sharri ne gare su kuma wannan abin suka ɓoye za a halicce zai lawalaye su za a lawalaye su da shi gobe kiyama wannan shi ne cewa tabbacin Allah ke gadon samai da kasai kuma Allah game da abin da kuke aikatawa yana cikakken masaniya bayan wannan din muna cikin tsoratarwa game da hana zakka ya ce wa ƙala ta'ala والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم ذوقوا ما كنتم تكنزون الله سبحانه وتعالى كيتيو والذين يكنزون الذهب والفضة وإن suka ɓoye suka taskance zinariya da azurwa da a can da su ne kudin wala yin fi kuna fi sabilillah ba sa ciyar da dukiyarsu cikin hanyar Allah fabashirun bi azabin alim ka ba su labar albishir asalin wata albishir wurin bushara abin alkhairi nan kamar an ce zama a zole su a tada masa hankali ka ba su albishirkin azaba mai tsanani a wani lokaci ya ce yau mai yuhumma alaiha fi nari jihannan ranar da za a gasa za mu garuwa a gaba zinariyar ko arzikuncin dukiyar allah za a yi alluna kamar zaman za a yi alluna da wannan dukiya taka sai a gasa da wannan dukiya a wutar jahannama kuma shi na yi yuhuma alaiha finar jahannama za a gasa wannan dukiya taka a zaman wani kama allo na kare za a gasa ta a jikin wutar jahannama bayan an kare gasa ta fatukawa biya jubahuhum wa junubun wa zuhuruhum sai a ɗauko kuma a danna ma yanzu ana man da lasa a danna eh fatukawa biya jubahuhum za a ƙona zai kamar zama ana ana fase a haka kona huskan wa junubuhum da haƙarƙarin wa zuhuruhum da bayan na malamai ba su kima ba su ba suka cewa wai mai sa kawo maganar huska maganar haƙarƙari maganar baya an ce al'adar marubuci daga mai nema zo zai gama huska nan kai gaba dama iyayewa bai gane ba ɗan kwawa ne ya roƙa zai kawo da kai in ya sha maka zai ba zai bada aka suke siffanta wai idan aka magana wannan abu su ne adam da ke rowa ya gan huska ya kawo da kai an ka matsa ta hish ya ka ce to kenan wannan ababen guda uku za a kona za a gasa wannan misali da muke bada ba wani tsinkurin shi da Allah ce zai kodin huskan da gagargar da geyin da baya wannan bayanin malamai ne kan fahimta wa ma'ana abin kenan nan kama gama abin bi mutum da kamar Allah ne ce magana shi kenan Allah tabbatar da da masu rowa za a gasa dukiyar a cikin wuta za Allah zai sa a mata alluna a kona a wuta kuma aka dannawa ana gasa huskan da haka da geyinka haka karinka kuma da bayanka ana dannawa tsu tsu a ta yi lakiyayi ya ce haza ma kanastum li anfusikum kuma ana musu haka ana musu gori ana bakanta musu rai cewa wannan abin da ake muku azaba da shi shi ne ma kanastum li anfusikum abin da kuka ɓoye dan ahwaninku mana kuka ibada kuka riba Allah kuka hana na Allah eh abin da kuka taskance ma kanku ne kuna ga alkhairi ne shi ne yanzu ake gasa ku da shi ana cewa fatukuwa biya mace mace a lallas kurin gasa abu kona abu da ƙarhe zai zama ana ce lallas sakiya ce a asalin lallace alkai da suke yin su a can da idan ciwo ya ki warkewa zama kuma masu yin shi sai a zo a gasa karhe a jikin wuta ya ja wanda san makera dai sai a zo saman ciwon ya su ya gasa shi ba ya wasu sakiya sakiya ba ta kallarsa ba sakiya ta kalin lalarsa ya yi sakiya shi sa na muka ce akar da alkai kashe ya wannan bai san shi ma kamar iyaka ce ta magani in aka yi ciwon da kewa ko ana ko an ana yi ciwon da kewa rakewa wanda an yi kakashin magani ana yi idan maka mutu baka je ka kaso mare to shi sa annabi hana shi da hadari kona ake an dora kun ana dora wurin yi su ta wannan wutai sai ta kashe dole mikurab na wurin wurin ya kone to aka samu hiyawa ciwo ya warki to ma ba na mai wahala gaskiya kuwa can dama shi annabi yake magana ka yi shi to wannan kenan haka kenan za a rika gasa su kenan haka za a rika dorawa ana gasa husukokinsu da haƙarƙarinsu da bayansu wanda suke hana haƙƙin Allah a cikin dukiya kuma ana musu gori hada ma kanastum li anfusikum wannan abin da kuka boye ni dan kanku fazuqu ma kuntum takanizun ku dandani sakamakon abin da kuka boye na haƙƙin Allah ba ku bada ba wannan shine azabar shi dindin muna cikin tsoratarwa game da wanda zai hana haƙƙin Allah Allah bai bari yanzu bayan wannan sai kuma zai karanta zai kawo zai kawo ta ruwaya wadda za mu ji abin da yake cikin wannan ruwaya wadda imam muslim ya roto haka abu dawud haka imam ibn maja su roto ruwaya ya ce an abi horar ta radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من ساهب ذهب ولا فدة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت سفحت له سفائه من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وزهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار wannan in karanta abinda in fasar abinda mun karanta abu hura kibar labari yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min sahibi zahabin wala fidda babu duk wani mai zinariya ne mai azurwa ne wanda la yu'addi minha haqqaha bai ba da ba haƙƙin Allah a cikin azurwa ko cikin zinariya ga abin da zai same shi illa idza kana yawmul qiyama sai ya kasa gobe kiyama sufihat lahu safai min za a yi wasu alluna ko farantai wasu wasu falafala za a yi wasu alluna zama ke cewa ko wasu farantai na wuta fa uhmiya alaiha fi nar jahannam za a gasa wa'annan alluna ko farantan zamu ce alluna ko za a kona su a jikin wutar fayukawa biya jambuhu za a gasa huskar shi an ce goshin shi kai jambuhu geyin shi wa jabinu da goshin shi wa zaru da bayan shi kamar da wace aya ta kawo yake ce maka kullama baradat ai za a sa a gasa ana gasawa ai zai sanyi ana ɗorawa ana gasa shi ana gasa shi idan suka huce da jikin shi wutal har ta kai karyan allon da aka yi sanyi a jikin shi don ba wasa zai ba in yi sanyi ta duk lokacin kullama bara da u'idat duk lokacin da allon ya sanyi za a sake mai da shi wuta a gasa kuma a ɗora mishi haka za a taime fi yau min kana miƙidaru 50 alfasana a cikin wunin da gwalgwadon wannan wunin shekara dubu hamsin kina wunin kiyama wannan wai lomu haru ce somin taɓa ne kayan a ƙare in ma da wata ma wannan somin taɓa ne azaba ce somin taɓa za a mai da wannan abin farkon tashi ya ce haka za a yi ta mai a wunin da fi yau min kana miƙadaru hamsin alfa sana a wunin da gwalgwadon wannan wunin kwatamcin shekara dubu hamsin so wani irin wani aishi zai ga shekara dubu hamsin kin don mun yi bayani a nan wani lokaci cewa wunin kiyama ana kawo magana shekara dubu dubu hamsin duk wannan ya dace da halin da mutum ke ciki zai gan shi wunin shekara dubu sama da dubu haka ma an wa yanzu da allah ka diba mutumin da bai lahiya yau ka tambaye shi labarin dare awa nawa yi kamar ya wuce awan da yake yi to ina ga wanda amma annabi ya ba labarin cewa mummuni mai imani na kwarai wanda ya sa a wunin kiyama duka wunin kiyama zai ganshi kamar misalin sallah ta farilla guda da kake za a takaita maka wahala wunin kiyama wanda yake mai imani amma wani zai ga wunin kiyama kamar shekarar dubu hamsin Allah kiyaye yanzu bale wannan wanda ake cikin wani azaba a ɗauko a gasa dukiya a wuta a danna maka ya ta ƙone ko a wutar jihannama a danna a danna a maida haka zai ta maka ya ce haka za a yi ta mai ya ce hatta yi kuda bai na ibad haka wani ba wani haka wani tun a yi nike maka yana kare komi haka za a yi ta mai ana nan kuma ana hukumci tsakanin sauran bayi har allah ya kare hukumcin shi tsakanin bayin shi ta kwan daga baya fayara sabilahu imma ilal janna wa imma ilal nar shi ta yi nike ne an kare kuma in ma zai ga inda ya sa gaba kuma bayan an kare sabi nan nan kayan sabi ne in so kuma daga baya zai ga in ma gidan aljanna in ma gidan wuta Allah kiyaye da manzo Allah ya ba sabi wannan labarin qila ya rasulullah fal ibil kaza mutanen makiyaya ne annabi ya yanzu azu duk wani kawai magana an yi ta akan an yi ta wani magana akan magana mai dukiya ta zinariya ko azurwa wacce ya rasu layi to shi kuma raƙumi wa eh shi wa raƙumi mai matsayin shi kai maka bada ba sai anan sai yake cewa wala sahibu ibilin shi ma mai raƙumin ya ce haka mai raƙumi wanda la yu'addi mina haqqaha wanda bai ba da haƙƙin Allah a ciki ya ce wa min haqqiha halbuha yawma wirdiha iya daga cikin haƙƙin haƙƙin maka ce raƙumi ko dabba ka tatse ta ranar da ta sha nono don nono ya musu yawa sun sha ruwa in ta sha ruwa da suka sha ruwa a ran nan a tatse su ya ce kenan wanda bai ba da ba haƙƙin raƙumi illa idza kana yawmul qiyamati butiha laha biqa'in qarqar shi wanda bai ba da wani na an ce duka an kama ganin raƙumi shanu awakai duka haka za maka za a buɗe halaha za a zo a kifa shi a saman ciki shi ne buɗe halaha a zo a shunguɗa shi a kwantar da shi a saman cikin shi eh a kwantar da shi a kan ciki eh shi ne buɗe halaha a mai da ciki a mai da ciki eh za a shunguɗa ma ta buɗe halaha dabbobin na shi da bai bada ba za a zo a shinhuda musu shi rubuta ciki biƙa'in ƙarƙar a wani tere libir a wani wuri wanda yake ba tudu ba gangare eh shi na ƙa'in kuma ƙarƙar wanda yake mana wanda yake musulmi ba ɗan dungu-dungu ma a saka yake tere wuri ne libir kuma ba tudu ba gangare kuma ga silbi aufara makanat kuma dabbal in nawa ce ya mallaka ko nawa ce ko dubu nawa ce ko nawa ce dabbal yawan dabbobin da ya mallaka bai ba da haƙƙin Allah ba yawan su za a tara mishi la yafqidu minha fasilan wahidan ko dan taguwa ba a ragewa ko dan akuya ko dan tumke ramti ko ɗaya ba a ragewa yawan adadin dabbobin haka za a zo a tarau Allah halice su a filin kiyama tattauhu bi akhfafiha an shi mu dashi a ƙasa rubuta ciki za su suna taka wannan bawa na Allah da da kohotan su wa ta'adduhu bi afwahiya kuma sai suka cizan shi da bakin su su taka su ciza su huce wannan ta taka ta ciza ta huce duk ko ta dabba yace kullama marra alaihi ula rudda alaihi ukhraha yanda abin yake ciki duk lokacin da ai dabbobin ne da ya hana zakarsu za a masa layi duk yawansu za su yi layi za su yi ran a yi ran guda layi guda wannan ta zo ta taka ta taka iya rubda ciki ta taka saman shi ta cije shi ta huce wannan ta zo duka yawan dabbobin haka za su yi suna suna tur suna zagayawa yace lokacin da kullama marra alai ula lokacin da ta harko ta huce kenan ta kare ta huce sai ta karshe su kenan turkin ga ta harko wannan ta zo ta sabka kuma yan karshe ta ba ta zo haka za su kai ba a barin shi wannan nan karshe sun sabka kuma wannan ta zo haka za a ta mishi eh wannan ta harko ta kare kuma za a maido waccan ta baya ta karshe ta ko wannan yanzu ta wata ta huta sun kare kuma ta karshe ta ma za ta kuma haka za ta yi ya ce haka za a riƙa mai azaba wannan na takawa na cizawa shi ma fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana a wunin da gwalgwadon wunin shekara dubu hamsin haka za a yi ta mai hatta yi kuda bainar ibad har Allah ya kare hukumci tsakanin bayi fayara sabilahu ta kwanya ga hanyar shi inda ya sa gaba imma ilal janna wa imma ilal nar ko aljanna ko na sauka ma kenan dai bayan wannan ne za a yi magana imma gidan aljanna ko gidan wuta wannan wannan azaba ce so mun tabi tun a hilin kiyama kenta wanda bai ba da zakar dukiya wannan shi ma anan ya takaita wani dan bayani da ya ya wadatar ga mai tsoratuwa ya tsoratu nan damun babu na tahazir min mana'iya a tsoratar da kai game da hana zakka can mun ji akan targhib sakamako da ake samu na ba da zakka in Allah ke lullumu kalada har Allah in dai neman na halaka ne har Allah kan mai da daidai da bino ɗaya da ka bada za a mai da ma shi girman dutse ina ga saman da bino nawa ina ga miliyan miliyan ina ga abinda da Allah ya baka kenan Allah zai lullumka maka lada abinda Allah ya so wani an baka misalin ɗan kaɗan kin misalin da binuwa za a mai da kaman girman dutse ina ga kuma abin da ya haka nan Allah kaɗai san kenan dai irin abin da za a baka na lada kuma ga ayata alkurani Allah na tabbatar da magana cewa Allah na lullum lada ga wanda ya bada dukiya don neman yarda Allah nan kuma ga haɗari na kin bada ta a gobe kiyama za a halicci maciji da wannan siffa da matsayin dukiyarka zai laulaye ka iya sara iya ma gori wannan dukiyar ka ce ta saka ce daga ajiye a duniya bayan wannan kuma ga wata bala'in azaba za shi huda ka a ƙasa na masu dabbobi za shi huda ka a ƙasa su suna an maka rubda ciki suna hawa suna hucewa suna cizo suna takawa Allah kiyaye yanzu sai kuma hukuma mani'iha yanzu kuma zakkar da aka ce yanzu dai an ji kudaitarwa tsoratarwa wannan abu ne tsakanin kai da Allah wannan abin biyu ya shi tsakanin bawa da Allah tsakaninka da Allah an gaya maka ga abin da Allah zai baka in ka bada ta dan Allah ga abin da Allah zai ma na ukuba idan ka hana ta saboda Allah yanzu kuma ai akwai akwai hukuma ta musulunci ya le kaza ai shikenan ya lahira a bayan da kuma akwai ta ma'ana eh akwai ta hukuma ta musulunci shari'a ba ta baranka haka kai aje lahiran babar mutane kana ce abar komai abin da garama ko ko kai bata bata abin da garama shi yasa akwai abin da ake yi tanadi da shari'a tawa wanda ke hana zakka sace bisa aka biyu a akwai bawa zai shiga wani hali imma wuri imma zamani imma karhin shi ba mai iya tankwasa shi ɗan kusan balle masala zakka ta dukiya manzala yana rayu haka sahabbai su a wancan zamanin zakar da ake turawa sa'i hukuma take tsayawa a kanta dukiya ta zahiri mai dukiya ta zahiri dabbobi kayan gona lokacin manzana yana raye sabbi suna raye ba sa zuwa a ce dira ne na mallaka a ji gidanka abinci kawai na kana da dirhami ne gare ka ba mai tabbai ka wannan su a zamaninsu ba a ma wani ta daga bayo zo zamanin manzana sahabbai ta khalifofi ba sa ku zuwa a binciki abin da ka ɓoye na duki ka ta ɓoye eh basa wannan ana barakar imaninka sai abu ya bayyana dukiya suke aiki ita a aika sa'i ya je gari a kan dabbobi ya je garki eh gona a je gona har ma shi sa ake ce an hana raba garki ko haɗa garki akwai inda raba garke zai kawo amfani ne na mai gona don mai kiwo ya rage haƙƙin Allah wani wuri kuma haɗawa za ta kama shi raguwa shi da aka hana kowane garke ya tura sa'i ya je gaban wuri-wuri ya je garken wane ba ruwan shi dabba ne ce ko yanzu sawa amma ɗaya gare ka za a hudda za a gama a yi sa'i ba ca ni bi gare ni uku gare ni to yana kenan dukiya ce ta zahiri dukiya ce tsara kamar na kanu kanci tamamul minna kwarai na albani kan masala cewa asalin shari'a ta hukumar islamiyya asalin warkun lamari ba sa tsayawa su binciki dukiya ta boye manzo Allah ya bar duniya haka awuka haka sahabban suka bar duniya kan suna aiki da dukiya ta zahiri saura tsakanin kai da Allah wannan kuma ce daga baya ganin bincike bukatu ta kai sarakuna suke da bincika nawa kamar haka amma a yanzu abu ne mai wahala ga dan adam ka san nawa mallaka an shi boyewa in yi binne ka sani abu ne sai har yanzu da ya yi boyewa shi kenan aka barta ba za a ce a ƙarya kake mun bincike ka mun gano ƙarya kai kamun da kibinin kwan boye aka yi ya ka kasa kansu ya azuma ya gaba ya ba sai aka bar bawa da karshe da Allah ne in bi hudi ba dole ka yi da abin hudi baka ce ka zo ka ce a kurmi kana da kaza boye ne kai ba a kana a bashi tsakanin shi da imanin shi kenan akwai haƙƙi tsakanin kai da Allah inda kenan a wannan hali da mutum abinda ba a sani ba iya wuri ne ko ko misali a yanzu zamani yanzu zamani nan babu doka ta Allah wanda zai ce maka ka kawo zakka ba kama ka ba mai kama ka nan an zuba mai zai ce maka kawo zakka ba a zo a riye ka a amma kaka ba da harajin wanda ganima amma ka zakka ba mai ba a yanzu kenan ko da ba maganar hukuma ta musulunci an gaya maka ga hadarin da gobe kiyama za ka iski shi ne an gaya maka hadarin akwai tanadi da allah ya alahira in kuma akwai doka ta musulunci ga abin da aka dora ma hukumomi na musulunci suwa wanda ya hana zakka sai ya ce maka hukumu mani'iha hukumcin wanda ya hana zakka ya ce azzakatu min alfara'id allati ajma'at alaiha al'umma wa ishtaharat شهرة جعلتها من ضروريات الدين بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام وقتل كفرا إلا إذا كان حديث أحد بالإسلام فإنه يعذر بجاهله الأحكام yace wannan bayani ne malamin ke yi yake ce ita azzakatu min alfara'id ita zakka tana daga cikin abin da yake na farilla na tilas ga mai ita ga mai dukiya farillar da allati ajma'at alaiha al'umma duk al'umma musulmi gaba daya ba wata mazhaba ko wani yanki wanda ke inkari ijma'i ne kowa ya yarda zakka tana daga cikin wani rukunin musulunci tana cikin abin da yake dole musulmi ya bada ta wa shtaharat shuhuratan ja'alata min darurati din kuma ta yi shaharar da shaharar da ta yi ta sanya matsayin zakka wani abu na cikin darura wanda abu na abu wanda yake tilas duk wanda yake musulmi ne na cikin addini dole musulmi ya san duk musulmi dole ya san zakka tana cikin addini ta shara da kowa san haka duk musulmi ya san zakka tana cikin rukunin addini shahar ta kai gaya wata bukata yanka nuduji da ransu ya ce yadda ta kai abu wanda ke iya cikin darurat din bi haisa lau an karwa jubaha ta yanda har inda mutum zai inkarin cewa ai zakka ai zakka ba dole bace ba ra'ayin inna sunan sadaka ce in mutum zai inkarin cewa ba dole bace ba to wannan kharaja an islam ya huta daga musulunci wa kutila kufran kuma za a kashe shi a matsayin kafiri don ce zakka ba dole bace ba za a kashe a matsayin kafiri illa idza kana hadis ahadin bil islam sai dai in sabon musulunta ne me yasa yace fa innahu yu'dharu bi jahlil akam sabon musulunta za a bashi uzurin dan bai san hukuncin musulunci ba wannan ba za a kashe shi ba amma musulmi tsohon musulmi zamanin a musulmi ya ce karya ce ba gaskiya bace ba za a kashe shi wannan hukuncin kenan wanda ya inkarin zakka ya ce ba wajibi ce ba shari'a ta ba dama a kashe shi ta musulunci sai dai in sabon musulunta ne amma nan me yasa aka kawo sabon musulunta zai iya shiga wani hali tsohon musulunta ne amma jahili a inda yake ba san ba addini bai kai masa ba da'awa ta kai masa ba ko da sun yi masu kai musulunci ba san mai zaka ba mai azumi ba sani ba wanda suna cikin online ba da gangan ba ne jahilta lamarin ya sa ya ce ba wajibi wace ba sai ya ce amma manimtana an ada'iha ma'itiqadihi wujubaha fa innahu ya'tham bimtina'ihi duna an yukhrij zalika an islam yace amma wanda ya hana ba da zakka ya hana zakka amma aqidar shi ya yarda cewa zakka wajibi ce amma kurin bala'in rowa ta gaza in ya hudda miliyan guda sai jika ashirin da biyar shi za ta komo ya hudda jika za bala'in mun kudin da yawa ne in ya tashi kudin ka jika ɗari nawa miliyan guda ta tayi haka nan iya wani yawon sai kun bala'in san kudi kai mai haka nan kinan wanda ya hana ba da zakka saboda ruwa fa'inahu ya asama bimtina'ihi wannan laihi ne yayi da ya hana wannan zakka amma duna an yi kurji zalka min islam amma wannan bai hudu shi da cikin musulunci ba ce ka yaka hurta ya ridda eh wajibi ce amma sai ya mana ibada nan kenan wanda yake wada ta saboda ruwa kurin amma ya san wajibi ce amma kurin ya kasa bada kurin wa alal hakim to shi irin wannan wanda ya san wajibi ce amma kudin bala'in rowa da san dukiya ba zai iya badawa ba abinda yake kan hukuma ta musulunci an yi a kuzaha minu ƙahara dole a amsa da ƙarfi a guda mai ƙarfin mulki misali misali miliyan ce za a kama shi da ƙari a hudda jika 25 sauran nawa 975 kun ba ƙare ba yanzu na hundu zaka kuma sauran sai a gama kuma ya ce wa ya a kuzu nufin mali ya ƙubatan kuma sauran 975 ya a kawo a raba a duki jika 437 da rabi ya sa baitar mali a bashi 400 rabin za a ba shi eh Allah kai mudu kuma kuma kaka bada haka za mu shi eh a amshi zakar kuma duke da malaka amshi rabi shi na ka tare shine hujja a musulunci idan mutum yin lahi ana mai tara akwai tara mutum ta ga wata doka ta an tsara bai kiya wani shine hujja yin tara wani tara ce tara ce aka mai amma nan tara ce ta zakka a hudda zakar da ƙarfi kuma hukuma a raba duke tsaka a mashi saura a mashi rabi a bace rabi kuma da kai mu kai barin kuma shi ne hukuma shi me yan uwa da mun cewa wanda tayi da abin da zai kawo maka iya maka bayani ne da nassi da hujja don bani bayani don bayani mun ganta larabci ne mun ganta larabci ne ga abin da ya kamata a yi amma aka me madogara da aka tambaye ka me yasa za a amshi du an hudda zakat da ƙari kuma ka ce a hudda rabin dukiya mai hujja sai ka maka ruwaya ya kama hadisin da abu dawud ya rutu haka nasa'i haka ibn majah haka imam hakim ya ce an bahas bin hakim an abi an jaddi qal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi kulli ibn fi kulli ibn sa'imatin fi kulli 40 ibn talabun baz min hakim ke cewa kan baka kan ka kan shi ka ce yayi ji manzo yayi ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fi kulli ibnin sa'ima cikin dukkan raƙumi mai kiwo kun san ina yi magana magana magana bakar sa'ima magana gana sa'ima sa'ima me yake sa'ima dabba mai cin ciyawa ta bulus ta daji akwai bambanci na kiwon da kake sayan harawa ka sayi ciyawa gujiya ka sayi tisa ka yi turka wannan ba zakka kan shi gaske magana eh babu zakka za mu kai karshen lawo gaske magana kenan babu zakka kan dabbar da kake bata abinci a gida wannan ma ishe ka musulunci ya dauke maka wani wani wannan da kake wannan shine can wani wahala ka ta ishe ka da kake da su duk yana ne annabi magana zakka yace ibn sa'ima ibn ganim sa'ima sa'ima me sa'ima me cin ciyawa ta bulus wanda ta kwanta ta daji amma za ka ga so da sa yau da mu bari ba ma Allah zai jira ga bi bai mu kiyo zai kace ba da abinci in yasa abin suke ci wallahi bai wace da yawa ci riba illa kun da ya aje kudi kurin ya yi aje ya susu amma kiwon da zaka ga ba dabba ka so ciyawa ka so gujiya ka so waye ka ba ta ta shekara ya kai da sayi ina magana mari ba sai wanda musulunci abu addini mai sauki tan da ma ayin tanadi dabba da ake magana ba zakka yace sa'im ake cewa mai kiwo mai zuwa ta cewa dablis ta sha ruwa a tabki ta sha ciyawar daji kura ita ake yawa maganar zakka sa za mu ji a gaba mu ga hatta da maganar irin masu noma na ka ba da kudin tantan kawaye shi kuma ya an tsohuta zakka zakka za a huda ko ya huda kudin tantan kudin haya gona za mu ji a gaba shi Allah kenan to nan sai ka mu je can sai za mu ji ga da ake yanzu na iya maganar hukuba ta wanda bai bada ba zakka sai kawo cikin dukkan raƙumi mai kiwo fi kulli arba'in ibn talabun dukkan a dukkan raƙumi arba'in za a bada mace yar shekara biyu cikin ta uku kenan diyar mai ba da nono kenan shi a shi ya samu kane sai ta diyar mai sha da nono kenan na menene duk da raƙumi zakka tana kama daga biyar to amma raƙumi biyar ƙaramar dabba ake badawa ba ba a cikin raƙumi raƙumi daga daga biyar zaka bada zakka amma zakka zaka bada baka bada zakka a cikin raƙumi raƙumi goma dabba ƙarama biyu sha biyar ƙaramar dabba uku raƙumi ishirin ƙaramar dabba hudu zaka bada sai ya kai ishirin da biyar tukun zaka bada binti mahad raƙuma 'yan shekara ɗaya uwarta da ciki sai suke ɗiyan mai naƙuda suke cewa a hausa ɗiyan mai naƙuda he ya kashe raƙumi 25 to zaka bada raƙumi ya shekara ɗaya ta shiga ta biyu to daga nan ake fara bada raƙumi in ya kai tun daga nan kuma baka ko ɗaya har sai ya kai sai ya kai sai ya kai 35 ɗaya zaka bada daga ya kai 36 kuma a nan kuma ya ka bada ya shekara biyu cikin ta uku mun cancan za mu kai bayan insha Allah a can gaba za mu je magana adadin su kenan wani shine da anan ya kama magana 40 kenan da kuma in yawa ne da kuma da suke da garke mai yawa ɗaruruwa to shine ya kashi a kowata 40 ya ka bada ya shekara biyu biyu kowata 40 haka za a yi ta wannan kuma inda yake da yawa ne amma kanka ɗauka daga naki fara zakara gumi da gumi zakashi tana farawa daga biyar har zuwa 24 har zuwa 20 za a ba dabba hudu in ya shekara 25 ne tukun za a ba da zakar raƙuma 'yan shekara ɗaya cikin ta biyu to ya yi dai yanzu cikin dukkan raƙumi mai kiwo a dukkan arba'in a ba da 'yan shekara biyu cikin ta uku ya ce wa lafi faruku ibn anin sabiya lafi faruku ibn anin sabiya nan magana ba a raba wani raƙumi da kiran ba a raba garki duk wani amince can gaba za mu ce bayani kan wurin da ake hudun abin da ake ba na zakka nan zai kama da kuma ruwa ya ce yake so kawo ta kurin laihin kin hana zakka kurin laihin hana zakka zai kawo zaman ta manyan bayanin bayanin dalla dalla na magana na magana hana raba garke yace man ataha mutajiran duk wanda ya bada zakka iya mai neman lada falahu ajruha zai samu ladan da aka yi tanadi na zakka wa man mana'a wanda ya hana zakka manzo Allah ce fa inna akhizuha wa shatara malihi mu za mu karbi zakal kuma bayan zakal za mu karbi rabin duke shi yace azamatan min azamatu rabbina wannan wata tara ce daga cikin tara ta ubangijinmu eh tara ce ukuba ce ta Allah aka dora mishi a hudda zakal za mu zakka da kari kuma a raba duke tsaka a hudda wannan wata tara ce ko ukuba ce daga cikin ukuba ta Allah ubangijinmu tabaraka wa ta'ala ce lahidu li ali muhammadu min hashi'un kuma ka sanka kace annabi ce muza ba annabi ce zakka ba ta halitta ba shi ba har iyalan shi biskin kuma zakka amsa zai ba ba bayan Allah kuma lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته